بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 16 ga watan safar hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير kai tsaye dai a karatun da ya gabata malin ya ce zai zo da wasu fuskoki na ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi kare sayyida aisha da uthman akan zarge-zarge da ƙage da yarfe da sharri da 'yan shi'a suke masu da cewa wai suna canza addinin musulunci bayan rasuwar annabi wannan ba gaskiya ba ne to shine sai mala ya ce bayan dalilai gamsassu da gabatar a baya to ga wasu mala ya ce alwajihul awwal wajihi na farko annahuma mujtahidani Aisha da Uthman manyan malamai ne da suka taka martaban ijtihadi wal mujtahidu ma'azurun shi ko duk mutumin da ijtihadin shi ya kai shi zuwa ga aikata ko furuci da wani abu to abin ma yi hanzari ne ba abin zargi ba bal mala ya ce kai ma fa ma'ajurun wannan abin ba samun lada ne ma'ana lada ma yake samu akan ijtihadin shi ala kulli halin duk yanda mai ijtihadi ya ijtihadi inda ya kai yin ijtihadin to lada yake samu liƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan annabi da ya ce iza hakamal hakimu fashtahada duk lokacin da mai hukunci ya zo yin hukunci ya ijtihadi thumma asaba sannan ya kamtakatar da dacewa da daidai falahu ajran to wannan yana samun lada biyu wa idza hakama fashtahada in ya zo hukunci sai ijtihadi thumma akhta'a sai samu kanshi cikin kuskure falahu ajarun to wannan yana tafiya da lada ɗaya ne kaga shi mai ijtihadi bai asara kwata-kwata to kuma an ce a zage shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafin da ke bayani akan al-ittisam babu ajr al-hakim idha ijtahada fa asaba aw akhta'a karkashin babin da ke bayani akan duk lokacin da wani alkali ko wani mujtahidi ya ijtihadi sai ya daidai ko ya kuskure me yake samu na lada sai ka wannan hadisi ka karanta fatawar bari jizi na sha uku shafi na ɗari uku da sha takwas a lamba hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da hamsin da biyu muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul aqdiya babu bayanin ajiyar al-hakim idan shi ta hada fa asaba au akhta'a sahihu muslim juz'i na biyu lamban hadisi na dubu ɗaya ɗari uku da arba'in da biyu da lamba na dubu ɗaya ɗari bakwai da sha shida allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan bambanci bambanci ne na ruwayoyin da yake kawa za mu zo ta da muslim sai mu bayyana mutane ya abin yake allah ya samu dace wa haza amrun muqarrarun inda ahlus sunna wannan tabbataccen al'amari ne wajen ahlus sunna la yakhtalifuna fihi babu wani cikin ahlus sunna wanda ya samu sabani kan haka wa inna ma yukhalifu fihi ahlul bid'a akan wannan matsala ba wanda ya saba magayyan mutanen arziki ahlus sunna sai waɗanda yake su 'yan bid'a ne su ne kullun zargi kullun kwalafici da kwakule-kwakulen inda za su makale su ma al'umma ɓatanci wannan shi ne aikinsu allah ya kyauta ya ƙoli shehul islam ibn taimiya babban malamin musulunci shehun musulunci ibn taimiya ya ce wala raiba babu ko shakka da tantama da tambaba annal khata'a fi daqiqil ilmi mutum ya kuskure wajen bin diddikin bayanai na ilimi magafurun lil umma wannan abu ne wanda an yafe ma al'umma baki da malami da ya goge ya kai ya komo a harkan ilimi ya kokarin binciko al'amara na ilimi don ya bayyace ma al'umma addini sai ya tsinci kanshi a duniyan kuskure wannan an yafe ma wannan al'umma wa in kana zalika fil masail al-ilmiyya mala yace in wannan ya zama daga cikin koda ko ya zama daga cikin matsaloli ne na ilimi wanda suke kai da komawa cikin al'umma walau law zalika la halaka aktharu al-fudala al-umma ba dan haka ba ai to da da yawa daga cikin manya-manyan malamai masu falala cikin al'umma da tuntuni sun bata saboda ai ba ma'asumai bane ai sukan yi ijtihadi saboda gyaran shari'a ko to kuma sukan yi daidai a wani zubin a wani zubin kuma su yi kuskure to kaga su ba abin zagi bane ba abin zargi bane karanta majmu'ul fatawa a juz'i na 20 shafi na 165 Allah ya sa mu dace wa yaqulu aidan har ila ibn taymiya alqalamin alkhairin shi bi kafe ba sai da kai yana cewa hadha qaulus salaf kaga wannan fahimtar magabata na kwarai da fatoyinsu kenan wa immatul fatwa da kuma manya-manyan limaman musulunci manya-manyan malaman fikihu waɗanda al'umma suke dogaro da sojan fahimtar addini duk sun ba da fatawa a kan haka daga ciki mala ce ka'abi hanifa wa shafi'i wa thauri wa dawud bin ali wa ghairuhum duk waɗannan manya-manyan malamai wanda ita ce hakikanin fatawansu la yu'athimuna mujtahidan ba sa ganin wanda ya ijtihadi mutum ne mai laifi mukhti'an ba sa kallon mujtahidi da cewa mutum ne mai kuskure fi masailul usuliyya wala fil far'iyya haka dangane da abubuwan da suka shafi akida ne ko ko abin da ya shafi a usuliyya abin da ya shafi ka'idan usulul fiqh kun gano wannan kyau ko da kuma shi kanshi fiqh don ba ijtihadi game da abin da ya shafi akida usul ne ya dauke na nan na dauka usulul din ya ce haka ce usuliyya waɗannan qawaid al usuliyya wanda ya shafi usulul fiqh qawaid al fiqhiyya kun gano wannan da kyau ko amma usulul din wannan shi aqida ake nufi malai ce kama zakara zalika anhum ibn hazmin kama yadda ibn hazmin zahiri ya ambata ya ambata daga waɗannan malamai wa gairuhum da wasu su ma duk sun yi wannan bayanan wa qalu suka ce haza huwa al-haqqul ma'ruf an sahaba wannan shine gaskiya tabbatacciyan cewa duk wanda ya ijtihadi cikin wannan al'umma ba a kididdige shi daga cikin masu laifi wannan fatawa tabbatacciya ne tun daga sahabbai wattabi'in da tabi'ai lahum bi ihsanin waɗanda suka bi bayan sahabbai da kyautatawa wa din haka dukkanin limaman addini suke annahum la yukaffiruna ba sa kafirtar da mujtahidi da ya ijtihadi domin gano gaskiya wala yufassiquna kuma ba sa fasikantar da duk mutumin da ya tsaya wajen neman gaskiya wala yu'athimuna ahadan kuma ba sa kallon wani a matsayin mai zunubi wanda ya ganganci ya wuce gona da iri wajen tabbatar da haƙiƙa minal mujtahidina daga cikin waɗanda suka yi ijtihadi al-mukhti'ina waɗanda suka yi kuskure la fi mas'alatin amaliyatin wala ilmiya shin mas'ala ne na aiki ko ko fatawa ne na ilimi sai aka samu ijtihadi yayi kuskure alƙalamin shi yayi azarbabi kafan shi ta zame ba sa zagi ba sa cin mutunci ba sa kafartarwa da kuskurantarwa da ɗaukan cewa mutum mai zunubi ne ko abin da ya kama da haka suna ba da uzuri saboda wannan al'umma farar al'umma ce da Allah maɗaukin sarki ya gafarta mujtahidanta in sun ijtihadi sun yi kuskure jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wannan babi ga karanta majmu'ul fatawa a juz'i na 19 a shafi na 207 alwajhu thani fuska na biyu annal qawla bi itmami as-sala fi safari lam yanfarid bihi Uthman wa Aisha radiyallahu anhuma magana dangane da cika sallah a halin kasaro ai ba Aisha da Usman ne kadai suka kadaiti da yin shi ba wa inna ma huwa qawlu ta'ifatin min as-sahaba wannan ma yana daga cikin fatawan wasu gayya masu yawan gaske daga cikin sahabbai qala abu nu'aymin babban malami abu nu'aym a cikin littafin al-imama shafi na ɗari uku da sha biyu yake cewa wa ra'a jama'atun mina sahaba itmama sala akwai jama'a da yawa daga cikin sahabbai da suke ganin halaccin cika sallah fi safari a halin tafiya minhum daga cikin su yace akwai aisha radiyallahu anha mun gano wannan da kyau ko sewa eh mala yace wa abuha da kuma mahaifinta abubakar wa Usman da Usman radiyallahu anhu wa Salman da Salman al-Farisi radiyallahu anhu ta dan shi da zagi Salman al-Farisi ai gare yanka uwar shi da uban shi ka gane wannan da kyau ku sai ce wa arba'ata ashara min amin ashabi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama akwai sahabbai guda goma sha hudu bayan waɗannan da suke ganin halaccin haka qultu wa salman radiyallahu anhu shi salmanu ku Allah ya ƙara mai yarda mimman ya atakidar rafida adalatahu ya daga cikin waɗanda 'yan shi'a suke mai kallon adali ne kama a fi kafi kama yadda zo cikin usulul kafi karantar raudatul kafi a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar fima nasabuhu ila muhammadin al-baqir cikin magana da suke danganta Muhammadun al-Bakir wa huwa min zalika bari' ya kubuta daga dukkanin ƙarerayen da 'yan shi'a ke danganta mashi kanan nasu ahalin ridda suka ce wai Muhammadun al-Bakir ya ce wai duk sahabban annabi sun yi ridda ba'adan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabi illa thalathatan sai mutum uku kaɗai ne ba su yi ridda ba mun gano wannan da kyau ko in aka ce duk zamanin bayan annabi sun yarda sai mutum uku to su waye miqdad ibn al-aswad wa abu dharr al-ghiffari wa salman al-farisi waɗannan ne kaɗai bai sayar da ba kaga alma yayi kenan hassan ma yayi kenan usman ma ai husaini ma yayi kenan jama'a mu gano wannan da kyau ko cinda an ce ai suwa ba su yi ba su uku ne kaɗai وما أدا هؤلاء الثلاثة ارتدوا رحمه رحمة الله وبركاته عليهم kun gano wannan da kyau ko to kaga yan sha sun yadda da salmanu to shi ma salman ya yadda da cika sallah wannan maganan ƙarya ne sun gaya ma muhammadun al-bakar wai duk saba annabi sun yarda sai mutum uku duk mutum uku ne suka yaƙi sauran suka dawo su cikin addini jama'a kuna fahimtar wannan ولا تعرفنهم في لحن القول فإذا كان سلمان الخير سلمان الفارسي ابن الإسلام معذور في اجتهاده إن يزم إن شيء سنباش هنزري وجن اجتهاد بإتمام الصلاة شوى yana ganin halaccin cika sallah a halin tafiya faka zalika Uthman wa Aisha radiyallahu anhuma haka Usman da Aisha suma sun cancanci a basu wancan hanzarin Allah ya ƙara masu yarda ma'azurani su ma abin aima hanzari ne fi zalika akan wannan matsala hukumuhuma hukumuhu hukuncin Aisha da Usman hukuncin wa Salman in Salman ya canza addini su ma sun canza in ijtihadi ne suka samu lada ɗaya ɗaya shi ma ya samu in ka kafirta su kafirta shi shi ma mu ci kama anna ta'ana fi Uthman kaman zargin Usman wa Aisha da sai da Aisha bi hadha ta'anun fi Salman suka ne kai tsaye ga Salman wa yuwajjihu alaihi min adh-dhammi wal qadhi ma yuwajjihu alaihi ma ala haddin sawa in dai har za a kai a fuskantar da zargi da suka da ɓatanci akan Usman da Aisha to kai tsaye za a iya fuskantar da wannan akan Salman al-Farisi daidai wa daida ba tare da wata bambanci ba ina fatan kuna fahimtar wannan bayan da kyau Allah ya sa mu dace alwajahu thalis fuska na uku anna sahaba radiyallahu anhu sawa'an man qala bi itmami sala mala yace kaga sabon annabi kakab din su waɗanda suke ganin za a cika sallan fi safar a halin tafiya aw man qala bil qasri ko ko waɗanda suke fatawa da cewa ƙasar lalle za a yi ma kana ba'dhum yu'ibu ala ba'd su ba sa aibanta ma junansu kama rawamun abi shaiba kamar yadda ibnu abi shaiba ya ruwaito a kitabul musannab juz'i na biyu shafi na 208 yake cewa a min tariki abdurrahman bin husainin ta hanyar abdurrahman dan husainin an abi najihin daga abu najih al-makki kala istahaba ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi safarin yace mun tafi tare da sahabban annabi a halin tafiya fa kana ba'dhum yatimmu wasu daga cikin sun sun zo sallah cika sallah suke yi wa ba'dhum yaqsuru wasu daga cikin su kuma ƙasar suke yi wa ba'dhum yasumu wasu daga cikinsu su ɗau azumi irin ramadan ne wa ba'aduhum yuftiru wasu kuma aji azumin suke yi ba sa azumi a halin tafiya fala ya'ibu ha'ula'i ala ha'ula waɗannan ba sa aibanta ma waɗannan wala ha'ula'i ala ha'ula mai cikawa bai zargin mai kasaro mai kasaro bai zargin mai cikawa wanda ya ɗau azumi bai zargin wanda ya aje azumin ko wanda ya aje ya zargi wanda ya ɗau azumi su sabai ba sa waɗannan abubuwan zarge-zarge ɓatanci da zagi kulabicin neman laifi jama'a duk ba a san shi a duniya waɗannan bayan Allah na ƙware ba ƙultu malam arruhaili ya ce wa haza ya dullu ala annahum kanu ya rauna tawassi'a fi haza su suna ganin halacci ne akan wannan mutum zai iya yin ƙasarin kuma zai iya ajiye ƙasar wa illa in ko ba haka ba la'ankara kullu fariƙin minhum alal akhar da waɗannan sun yi ma waɗancan musu sun musu cewa abin da suke ba daidai ba ne mun gano wannan da kyau ko ma yara annahu munkarun wa mukhalafat ko wa mukhalafatun kuma za su yi masu faɗa kan cewa wannan abin da suke ba daidai ba ne kuma ya saba ma ka'idan shari'a فهم أقوام وهم أقوام الناس بعد رسول الله بدينه سوى أن باين الله سوني ما في سأيوا درن دكم باين النبي الله أكن الدين الله kuma ba sa yadda wani ya zo da abin da zai gurɓata addinin wa ashadduhum alal mukhalifin li hadihi sannan sahabbai sun fi kowa tsanani ga duk wanda ya kauce ma shiriyar annabi faradiyallahu anhum ajma'in Allah ka yarda da sabon annabi su dukkaninsu. Alwajihun rabe, mala ya ce fuska na hudu, annahu thabata ya tabbata anna amata sahaba kaga ɗaukacin sahabbai alladina shahidu salata ma Uthman waɗanda suka halarci wannan sallan da Usman ya cika radiyallahu anhu fi mina a garin mina taba'uhu ala zalika dukkanin sabon sun bi Usman sallah kan haka bal kana ba'dhum imaman khassa li ashabihi akwai wanda ma keɓe an ware jama'an da yake masu limanci can wani yankin fa salla bihim arba'an sai koma yi masu sallah raka hudu mutaba'atan li Uthman radiyallahu anhu domin bin sayyidina Usman al-imam al-am wanda shine liman na gaba daya lil hujjaj ga waɗannan alhazai a matsayin shi na amirul hajji على ما روى الطبري في ت... طبراني في تاريخه kamar yadda abin da al'imam tabarani ya ruwaito a tabari a cikin tarihin shi anna abdurrahman bin aufin cewa abdurrahman ɗan auf kallama uthman fi itimam fi itimamihi ya zo ya samu usman ya mai magana dangane da cika sallah fa'tadara lahu sai shi usman ya kawo mai hanzari fakharaja abdurrahman sai abdurrahman ya fito falaki ibn mas'udin sai hadu da ibn mas'ud faƙala ya ce ya aba muhammad ya kai baban muhammad wigira ma yi ulamu an canza abin da ya sani ne ƙala la ya ce a'a ma asna me ka aikata haka kuwa ƙala ya ce i'mal anta bima ta'alam je kai aiki da abin da ka sani faƙala ibn mas'ud al khilafu sharrun kada balagani annahu salla arba'an yace labari ya iske ni na sallah yake yana cika raka hudu fa sallaitu bi ashabi arba'an ni ma sai na koma ina jagorantar nawa jama'an da nake masa sallah a matsayin raka hudu fa qala abdurrahman bin aufin kada balagani annahu salla arba'an yace labari ya zo min shi ma raka hudu yake yi fa sallaitu bi ashabi raka'ataini ni sai ina ma mutane na raka biyu biyu wa amma al'ana fa sawfa yakunu alladhi taqulu ya ce to amma tun daga yanzu fatawan da ka faɗi shi zan yi aiki da shi ya ani nusalli ma'ahu arba'an dukkanin mu za mu kowa muna yin raka'ar hudun mun karanta wannan cikin littafin al'awasim min alƙawasim fi keke mawaqif sahaba ba da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama na alqadi abubakar ibn al-arabi mun karanta wannan ko كانت الآية تاريخ الطبري مجلد نهر شافي نقري بيد ستين تقص وفي سنن أبي داود قال الأعمش يا ذو كن سنن أبي داود الإمام الأعمش يتشي فحدثني معاوية بن فروة فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا أبلا مسعود يا جاغورن شمتانيش صلى سيمس ركا هدو قال فقيل له sai aka ce da shi ibta ala usman thumma sallaita arba'an qala sai ce alkhilafu sharrun yace ka aibanta ma usman cewa me yasa yake raka hudu kai kuma ka zo kana yi sai ce sabani dukan shi sharri ne za ku yi mamaki ba fa bin shi sallan yayi ba fa kuna fahimtar wannan sanda usman ya cika sallah sai ya ce ba daidai bane ne da ya koma can inda yake jagorantar mutanen shi a tantin da yake sai kuma ya raka hudu sai suka ce to kuma ka ce usman ba daidai bai kuma ka zo nan ka ya ce eh sabanin sharri ne in muka bar sabanin shi can yana hudun muna biyu mu raba kan al'umma ko ba mu raba ba a ya tare kawai amma yanzu kokari mutane suke ti yanda za su haifar da al'umma su fada cikin duniyar sabani sai sun me da fatan mun gane wayan mutum ne in ya haifar da fitina cikin wannan al'umma ta annabi wai shine zai samu suna wai ya samu ɗaukaka wai ya samu fice wallahi sai dai ka samu matsala wannan al'umma ba wanda zai haifar mata da matsala Allah ya bashi Allah ya samu dace wannan hadisi mala yace Abu Dawud ya fitar da shi a Kitabul Manasik babu salati bi mina juz'i na biyu shafi na 492 Allah ya samu dace قال الخطابي معلقا أتكلم معالم السنن الإمام الخطابي أجزء نبي شافي ندري تمانين دا ليذو كان وانا حديثي سيت عليك يتي قلت لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام da matafiyi cika sallah bai halatta gare shi ba kama ya juzu lahul kasru kama yadda kasar ya halatta a gare shi lama taba'u Uthman alaihi da sabai ba su bi Usman akan sallan ba إذ domin la ya juzu alal mala min sahaba mutaba'atuhu alal batil bai halatta gayyan sahabbai su ɗunguma su bi Usman akan abin da yake ba daidai ba fadalla zalika ala anna min ra'ayihim jawadul itmam wannan sai yana cewa ɗaukacin ra'ayin sahabbai shine suna ganin halaccin cikawan ne wa in kana al-ikhtiyar inda kathirin minhum al-qasar ko da yake zaɓaɓɓuwar fatawa wanda mafi yawancin sabai suke a kanta shine yin ƙasarin shine daidai jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce alwajhul khamis fuska ta biyar annahu thabata an ali ya tabbata daga sayyidina ali kan kat kenan radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yadda annahu ijtahada fi masailin shi kanshi aliyun ya taɓa yin ijtihadi akan matsaloli da yawa fa akhta'a kuma ya kuskure wa khalafa bidhalika sunna wannan fatoyin nashi ya zama ya saba ma sunnan annabi muta'awwilan kuma yayi wannan ne a fuskan tawili falam yadurruhu dhalika wannan bai cutar da alada komi ba lama kana mujtahidan lamma kana mujtahidan yayin da ya kasance ijtihadi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wa qad zakara shaykhul islam ibn taymiya ba'da hazil masail daga cikin waɗannan matsaloli da sayyidina ali ya ijtihadi kuma kuskure ne ibn taymiya ya kawo su yi bayanin wasu daga ciki faqala yace wa kadhalika qada aliyan radiyallahu anhu fil mutafawadati bi anna maharaha yasqutu bil mauti مع قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آه أن يز أن آه يزوع بنت واسك بأن لها مهر نسائها wannan sunan zai zama barwa ne gaskiya ba yarwa'a ba barwa ne yar wasik bi anna laha maharu nisa'iha mace ce duk matan da aka aure ta sai ba a ambaci sadakinta ba mun gano wannan da kyau ko aka ce wani ba ta sadakin da kaga ya dace da ita aka tafwidin al'amarin sadakin a hannunka shine mutafawwida an fawwala maka gade ta nan kana son ta tana son ka to an ɗaura auren ka je sadakin da kaga ya dace a bata a bata kuna fahimtar wannan da kyau ko bai ba da sadakin ba har ya mutu ina fatan mun gano wannan da kyau to sai sai na ali ya ce cin da ya mutu ta rasa sadaki kuna gano wannan da kyau ko tare da kuma bar wasan da yar washik haka ya fara da ita da mijin ya mutu sai annabi ya ce a kalli mace mai daraja irinta nawa ake yanka mai shigen irinta sadaki kun gano wannan da kyau ko to sai a ɗibi sadaki cikin dukiyan da ya bari kafin rabon gado sai a biya ta da shi yanzu wannan ijtihadi na Ali ya saba ma na annabi ko bai saba ba to shikenan Ali ya tashi daga Ali mala yace wa kazalika talabuhu nikaha binti abi jahal haka yana daga cikin kuskure mafi girma da Ali a rayuwar shi da ya je nema auren yar gidan Abu Jahal hatta ghadiba an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta ghadiba an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har sai da wannan abin ya fusata annabi faraja an zalika daga baya ali ya janye wa qawluhu lamma nadabahu wa fatima annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila sala haka ali yayi kuskure wata rana lokacin da annabi ya zo cikin dare ya tada da shi da fatima su yi sallan dare fahtajja bil qadar ya ce gaskiya ba su samu daman yi ba ya ce allan inda allah ya nufa su da ya tada su kuma da ya ba su izini ya kaba hujja da kaddara lamma qala ala tusalliyani nabi ce kai bayan allah ba za ku tashi ku yi sallah ba fa qala aliyan sai annabi ali ya ce innama anfusana biyadillah rayukan mu na hannun allah ne fa idza sha an yub'athana ba'athana in yi nufin ya tada mu sai ya tada mu yau da wani sahabi ya faɗi wannan kwai ai za ce yare na annabi ne kawai kaulasan ko sai an naɗo mai shi kamar girman dutsen uhud za a sako mai fa wallan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya juya ya rabu da su wa huwa yadribu fakhidahu yana dukan cinyen shi wa yaqulu yana cewa kanal insan akthara shay'in jadala dama dan adam ya yawaita jayayya ɗan adam mai yawaita jayayya ne wa aliyun urifa ruju'uhu an ba'dha aliyu daga cikin wasu daga cikin kurakuran nan nashi da yayi wajen ijtihadi an samo cewa ya janye ya bar da yawa daga cikin su ka ruju'ihi an khitibati binti abi jahal kamar yanda shi da kanshi ya janye game da neman auren yar gidan abu jahalin da ya fasa da ya fara da da ya ga abin da gaske annabi yake har sai da annabi ya hau kan mimbari ya ce in ba zai bari ba to ya sako man yata da ya ga abin ba sarki sai Allah sai ya bari subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum